إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkan mu da sake haduwa a wannan masallacin mai albarka masallacin juma'a na professor Egondu inda muke karatun tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yini cikin yinikun watan ramadan yau juma'a 19 ga watan ramadan shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina muna nan cikin suratu Yasin kuma jiya mun tsaya aya ta 12 nan zamu tashi mun fara karanta magana Ibn Kathir a cikin wannan ayar inna nahnu nuhyil mauta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين
Allah ce inna nahnu nuhyil mauta muka ce da ma surar ta makka ce cikin abin take tabbatarwa tana tabbatar da tadda matattu bayan sun mutu tashin alkiyama Allah ya ce inna nahnu nuhyil mauta bayan ayoyin da suka gabace ta su yi magana game da gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam da gaskiyar manzancin shi da Allah ya rance da Allah cewa yana cikin manzanni kuma akan hanya miƙaƙƙa kuma a saukasuwa mabuwayi ne mai rahama Allah ya yi wa'annan bayanan ya yi bayanan muminai da kafirai game da risala annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya dawo magana tashin alkiyama ya ce inna nahnu nuhyil mauta lalle mu muke raya matattu wa naktubu ma qaddamu mu rubuta abin da suka gabatar lokacin da suna da rai lokacin da mutuna da rai abubuwan da yayi وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها watan duk abinda mutum yayi kenan yana da rai wa atharahum to wannan shine muka yi fassara jiya muke cikin fassara muka ce ibnu kathir rahmatullahi alaihi ya ce wa atharahum ya da fassara guda biyu ta farko cewa abubuwan da suka bari na sadaqatul jariya har ciki ya kawo masanafil islami sunatan hasanatan mun karanta wannan hadisin jiya haka wani abu ne ya kirkira ya koyar bayan mun ce bayan shi yayi kalimar shahada a nan duniya an rubuta ta ya ganta shine wa naktubu ma qaddamu sai kuma wanda ya ba kalimar shahada shi ma in yayi kalimar shahada za a ganta bayan ya karanta qur'ani ya ga karatun qur'ani ne cikin littafi ne ya koyar da wasu karatun Ƙur'ani bayan ya rasu sun ci gaba da yi shi ma shi ne wa asarahun bayan ya yi sallah shi ya koyar da wasu sallah sun yi bayan ya tafi don haka ana ganin yadda suke sallah shi ma za a rubuta cikin mizani ne shi ne wa naktubu ma qaddamu wa asarahun ciki ibnu kasir ya kawo hadisin idza mata ibnu adaman qada amaluhu illa min salatin cewa idan dan adam ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aikin shi zai tsaya zai yanke sai daga cikin abubuwa guda uku min ilmin yuntafa'u bihi wani ilmi da ake amfani da shi ya koyar da wasu mutane Qur'ani ya koyar da wasu mutane hadisi ya koyar da wasu mutane tauhidi ya koyar da wasu mutane sallah wannan koyarwar da ya musu suna yi shi ma za a ganshi na ɗaya kenan awwaladin salihin yad'u lahu ko kuma ɗa na ƙwarai da ke mai addu'a za ka duwa asarahun ne kenan wani abu ne wanda ba aiki ne ya yi ba amma dai wani gurabu ne na aikin da ya yi wani gurabu ne na abin da hannuwa ne suka gabatar au sadaqatin jariyatin min ba'dihi ko kuma sadaka mai gudana ya gina wata rijiya ana shan ruwa an- an ɗebe ruwan rijiya an yi- an yi alwala an ɗebe ruwan rijiya an yi wanka ya shuka wata bishiya an ta yi itace an ɗiba an yi buɗin baki an ɗiba an ciyar da miskini ya gina wani gida ya bari a matsayin wakafi an sa haya an anshi kuɗin an taimaka ma marayu da wani abu da ya yi kama da haka don haka waɗanda suke ba da dukiyarsu ta tallafin marayu da ciki aka samu wajen sai tela aka sa wata duki aka koya ma wasu dinkin tela suka iya ana fata ko shekara nawa aka yi ya kasance wa'annan marayin sun amfani da wa'annan telolin ya kasance wa asarahum yana cikin gurabu da wa'anda suka bada wannan dukiyar suka bai domin ya kasance sadaqatul jariya wannan kauli na farko kenan wal qawlu thani qawlu na qawli na biyu annal murada bidhalika cewa abinda ake nufi da wannan asara fuqahum ila ta'ati wal ma'asiya watan gu- takawar da suka yi gurabun da suka taka zuwa wajen da'a da wajen sabon Allah don haka lokacin da ka tako zuwa tafsiri to wannan bayan ka lahira an rubuta maka ladar tafsiri kuma sai kaga takawarka da kai ga ta ka taka zuwa wurin tafsiri takawar da kai zuwa masallaci sallah takawar da kai zuwa sallar juma'a takawar da kai zuwa makaranta neman ilimi takawar da kai zuwa wajen wa'azi watan duk wannan takon shi ma yana cikin abin da aka ce mawa asarahum imamu ibn kafir ya kawo hadisin jabir ibn abdullahi radiyallahu anhu yace lokacin da banu salima suka so an yantaqilu qurbal masjidi suka zo so su taso da unguwarsu su dawo kusa ga masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam fa balaga zalika rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai labari ya samu Annabi sallallahu alaihi wa sallam unguwa su kutum tana son ta tashi ta zo kusa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ta zamna domin ta dinga samun sallah domin ya kasance sallar jam'i ba ta yi mata wahala lokacin da aka ga ma Annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala lahum sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu innahu balagani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid labari ya same ni kuna son ku taso ku dawo kusa ga masallaci qalu na'am ya rasulullah suka ce eh ya manzo Allah muna son mu taso mu dawo kusa ga masallaci kad aradna zalika mun yi nufin haka faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya bani salima ya ku bani salima diyarakum tuktab atharukum watan ku lazimci gidajenku za a rubuta muku takon da kuke zuwa masallaci kuna ganin kuna unguwa nesa kuna son ku dawo unguwa kusa domin ku dinga samun sallah annabi ya ce ba sai kun yi haka ba ku zamna cin unguwar ta nesa duk takin da kuke yi ku zo za a rubuta muku lada ina mai tambayar masallaci yayi nisa shekarar jiya to kaji abin da annabi sassa ya ce ma bani salima su so su kai su taso gaba ɗai da unguwarsu su dawo kusa ga masallaci ba son suka yi da na kusa da na nesa gaba ɗaya su daina zuwa ba amma annabi sun sai ce a su tsaya na nesa dama shi shawarar da ni ba shi ya dinga zuwa masallaci inda ake dogo sallah ni ce mai ya tafi to annabi sun sai ce su su tsaya can nesa su dinga takowa suna zuwa domin za a rubuta musu za a rubuta musu ladar su don haka duk wannan yana shiga cikin wani kuma wa asarahum shi fa'ida na musulunci shine abubuwan da kai an je lahira zaka gansu gaba daya wa anna sa'yahu sawfa yura yanzu a nan duniya in kai secondary school kai primary school ka gama kai secondary school ka gama kai university ka gama lokacin da kake zuwa primary school ka je cikin sanyi ka je cikin wahala an yi ma buloli lokacin da kake secondary school an an an- an baka gwale gwale ka ɓadda kuɗinka na tara ka wahala tufafinka sun kece lokacin da kake university lecturer ya walakanta ka ka tafi baka da kuɗi ka yi wani dogon trekking ka yi amma fa in ka tashi rubuta CV duk cikin peji ɗaya za ka rubuta kuma ita ka yi university cikin sai ara ɗaya za ka rubutawa Sokoto State University wacce shekara ka yi? Sokoto State University 2020 shi ke da agawa kaga duk ina wahalar da ka sha ina kari over da ka sha ina sai da kace kana jin yunwa duk babu kawai Sokoto State University 2020 bata yi ba amma lahira sai an rubuta ma komai da komai da ka fito zuwa masallaci kai tuntube sai an rubuta ma kai yi wani taki sai an rubuta ma da ka zo masallaci takalminka suka bace sai an rubuta ma ka ga wani ka bashi sadaka sai an rubuta ma wani mai mota ya zo wucewa ya watsa ma ruwa tuwayen ka suka lalace sai an rubuta ma shine wa naktubu ma qaddamu wa asarahum kaga iyaka adalci kenan na musulunci ba kai shekara hudu ba kuma ka rubuta da cikin sadara ɗaya da komai da komai da wahalar biyan school fees da sadda gwamnati ta biya da sadda bata biya ba da komai da komai kaga wannan da asu strike duk ba za ka rubuta ciki ba kaga duk ba za ka rubuta ciki ba cikin CV ka ba amma ranar lahira wa anna sa'yahu sawfa yusira shine wa naktubu ma qaddamu wa atharahum don haka Allah shine cikakken mai adalci da yake sa a rubuta waɗannan abubuwan kuma mutum ya amfana da su ba ka ranar lahira zai ga wasu abubuwa da bai san ta ina ya same su ba na lada ashe abubuwa ne ne waɗanda ya yi a duniya shi ya mamanta da yayi su haka abubuwan da ya yi wanda ke na zunubai su ma ana rubuta mai su amma ya rubuta mai su da yawa ya tabbatar da su in yana da tauhidi sai Allah ya gafarta mai ya Allah ya gafarta mai shi koma lada sai ce Allah akwai wani sako da ni ban gan shi ba akwai wani sako da ni ba a rubuta ba sai ya dinga tunawa da wasu abubuwa da yayi wanda ba a rubuta ba duk wanda yana cikin rahama Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ya ba mu labarin wata alƙarya da ya aika ma manzanni da mana ce suratu yasin tana ɗauke da ah, labarai na mutane tana ɗauke da labarai na mutane da za mu ɗauki izina gare su Allah ya ce wa burib lahum matsalan واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا فقالوا إنا إليكم مرسلون
Allah ce wabrib lahum masalan ashabal qaryati ka buga musu misallai su mutanen makka ka buga musu misallan wata alƙarya watan kamar ni gaya muku su mushrikan makka ba su da wani littafi babu wani abu da ake musu a buga musu misalci misalce da kwatanci kwatanci domin su gane don haka sai Allah ya ce a ba su labaran waɗanda suka wuce a buga musu misali wabrib lahum masalan ashabal qaryati kai annabi sallallahu alaihi wasallam ka buga musu mushrikan makka misalin mutanen wata alƙarya ibja a halmursalona lokacin da manzanni suka zo mata id arsalna ilaihi muslaini lokacin da muka aika musu manzo guda biyu fa kazzabuhuma sai suka ƙaryata su fa azzazna bi salifin sai muka ƙarfafe su da na uku suka kasance manzanni guda uku fa qalu inna ilaikum mursaluna manzannin nan suka ce lalle mu manzanni ne zuwa gare ku an aiko mu imamul qurtubi rahmatullahi alaihi yace amara amara amaran umiran nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam bi inzari haula'il mushrikina an umurci annabi sallallahu ya gargadi wa'annan mushrikan na makka an yahilla bihim ma halla bi kuffari ahli qaryati ahli qaryati al-mab'uth ilaihim thalathat thalathata rusulin cewa ya gargaɗe su kada abin da ya sami alƙaryar nan da aka aika wa manzanni guda uku ya same su ƙila an ce rusulun min Allahi manzanni ne da Allah ya aika alal ibtida'i cewa daga wajen shi ya aika su wakila an ce inna isa ba asahum ila amfaqiya cewa annabi isa ya aiko su zuwa amfaqiya wani gari da ake ce ma antakiya yanzu a a Turkey a cikin Turkey liddu'ai ila Allah an aiko su domin su kira zuwa ga Allah wa huwa qauluhu ta'ala shine cewa da Allah yayi iz arsalna ilaihi muslaini lokacin da muka aika musu mutum biyu wa abafa rabbu zalika ila nafsihi sai Allah ya jingina wannan zuwa ga kanshi yace shi ya aika li anna isa arsalahuma bi amri rabbi domin annabi isa ya aika su ne da da umarnin ubangiji wa kana zalika hina wufiya isa ila sama'i wannan ya kasance lokacin da aka daga annabi isa zuwa ga sama mutane da yawa imamu tabari da qurtubi da ibnu kathir da masu tafsiri da yawa sun tafi akan haka cewa annabi isa ne ya aika wa'annan manzannin guda biyu zuwa antakiya da ke cikin turkey yanzu na cewa su je su kira wasu mutane zuwa ga allah da suka je suka ki karba ya koma aika musu na uku da ya koma aika musu na uku suka karyata za mu je yadda lamarin su ya kasance daga karshe wasu malamai kuma mu haƙiƙuna suna ganin ba haka bane lalle dai Allah ya aika waɗannan manzanni dalili kuwa a cikin masu wannan ra'ayi akwai Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alaihi dalili ko shine na farko Allah ya nuna shi ya aika na ɗaya kenan na biyu a- Allah ya kira su da manzanni ne aka aika na uku an faɗi cewa an halakar da mutanen da ba su yi imani ba to kuma bayan annabi musa ba a taɓa halakar da wasu al'umma gaba ɗaya ba don haka yi an ce annabi isa ya aika su kun ga daga baya-baya ne don haka ba a samu an halaka wata al'umma gaba ɗaya ba sannan wannan garin na antakiya an san nasara ne sun yi imani sannan kuma idan annabi isa ya aika su su ibnu tamiya sun faɗi dalilai da yawa da ke nuna haka idan annabi isa ya aika su, suka je ba su yi imani ba za a halakar da su ba a gaji idan idan annabin Allah ya aika wasu mutane ba su yi imani a halakar da alƙarya idan annabin Allah shi da kai ne ya tafi yayi kira zuwa ga mutane idan ba an saba lokacin Allah ke aiko azaba amma in annabi Isa ya aika waɗannan mutane so ba su kai darajar su sayyidina Abubakar da Umar ba kenan to annabi sai yana aika nashi sahabbai su je su yi kira ga alƙarya alƙarya ba ta yi imani ba kuma ba a halaka su ba watan duk dai wannan ya nuna cewa waɗannan manzanni Allah ya aika su cikin manzannin da ya aika waɗanda shi ya san su wa rusulan qad qasasnahum alayka wa rusulan lam naqsus alayka ko A da manzannin da muka baka labari da manzannin da mun baka labari ba don haka wannan yana ɗaya cikin manzannin da Allah bai ba annabi sallallahu alaihi labari ba da aka aika musu wannan manzanni guda biyu suka karyata aka aika musu na uku suka karyata mi a hujjarsu qalu ma antum illa basharun mithluna قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنت الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون wa qalu ma antum illa basharun mithluna sai suka ce abin da yasa ba mu imani ba wa qalu ma antum illa qalu ma antum illa basharun mithluna suka ce ku ba kowa bane ille mutane ne irin mu wannan shi ashubhar da ta hana ma mafi yawan mutane su yi imani cewa don me aka aiko mutum ba aiko annabi ba ibnu kasir yace wa hadhihi shubhatu kathirun min al-umami al-mukaththiba wannan shine shubhan mafi yawa na al'ummomi masu ƙaryatawa kama akhbar Allah ta'ala anhum fi qawlihi kame da Allah ya bada labarin su a cewar da yayi zalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati fa qalu abasharun yahdunana wa idan aka aiko musu manzanni yace wannan shi yasa a watan karyatawa ta kasance saboda idan manzanni suka zo musu da bayyanannun hujjoji sai su ce a basharun yahduna na dan adam mutum irin mu shi zai shiryar da mu fastajalu min zalika wa ankaruhu sai su yi gaggawa sai su karyata wa qaulihi da cewar da Allah yayi qalu in antum illa basharun mithluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una ku ba kowa kuke ba mutane kuke irin mu kuna son su ku kautar da mu daga abin da iyayenmu suke bauta ma wato shubhan waɗanda suka gabata shine na rashin imani da manzanni don mi aka aiko musu mutane don mi ba aiko musu mala'iku ba don haka waɗannan mutanen da aka aiko mu waɗannan manzannin guda uku qalu ma antum illa basharun mithluna suka ce ku ba kowa bane face mutane ne irin mu wa ma anzala rahmanu min shay'in Allah ar-rahmanu bai saukar da komai ba in antum illa takdhibuna ƙarya ɗai kuke wa Allah kuce shi ya aiko ku Allah bai aiko kowa ba qalu rabbuna ya'lamu قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون wama alaina
وما علينا إلا البلاغ المبين
qalu sai waɗannan manzannin guda uku suka ce rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursaluna ubangijinmu ya san mu manzanni muke zuwa gare ku aka aiko mu kuma cewa a aiko mutum abu ne wanda hankalin ɗan adam yana ɗauka saboda mutane da yawa sun imani da manzanni yanzu inda hankalin ɗan adam bai ɗauka a aiko mutum da duk su sai na abubakar da umar da sauran sahabai duk ba su yi imani ba har zuwa gare mu da kowa bai yi imani ba saboda duk mutane muke ashe hankalin mutum yana ɗauka a aiko mai mutum don shi aka samu mutane da yawa suka yi imani sannan su ma a wannan alƙaryar za mu ji labari akwai wani mutum da ya yi imani a wannan alƙaryar qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursaluna suka ce ubangijinmu ya san mu manzanni muke zuwa gare ku wa ma alaina illa albalagul mubin amma babu abinda akan mu sai mu yi isawwa isawwa bayananna mu ga muku cewa Allah ya aiko mu inda kuke ga sakon da Allah ya aiko mu ku bauta mai shi kadai ku nisanci bautar gumaka ku yadda da mu manzannin da aka aiko muku ku yadda da za a yi tashin alkiyama sai kafirai suka ce mi qalu inna tabayyana bikum
لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم
qalu inna taqayyarna bikum sai suka ce mun canfa ku duk lokacin tun sa da kuka shigo garin nan kawai daga fari ake sai musibu ke ta aukuwa duk lokacin da wani abu ya auku wanda ba daidai ba a garin nan muna ganin saboda zaman ku ne sannan kusan ku irin ku in manzanni da suke cewa ai ko su in suka zo ba a yarda da su ba azaba ke zuwa don haka inna taqayyarna bikum mun canfa ku cewa azaba za ta sauko saboda saboda ku qalu inna taqayyarna bikum la illam tantahu idan ba ku bari ba tun yanzu lanarjumannakum za mu jefe ku za mu yi muku rajamu wala yamassannakum minna azabun alim kuma azaba mai raɗaɗi za ta shafe ku da gare mu yanzu mushrikai cewa manzannin su tahdidi da wannan suke tsoratar da a mutanen su da wannan cewa sun yi camfi da su sun yi camfi da manzannin cewa saboda su ne mugun abu ke zuwa saboda su ne ake fari saboda su ne bala'i ke zuwa yaushe mutumin kirki mutumin kwarai da ya zo ya gaya maka bi Allah zai zama sanadiyar shakawa sanadiyar rashin arziki da sanadiyar fari sanadiyar a lalacewa kayan gona wannan ba daidai ba ne sai manzannin suka mai san musu kalu ƙwa'irukum ma'akum قالوا طائركم معكم أئن كدتم بل أنتم قوم مسرفون su manzanni da waɗanda suka biyo bayan su ba su jan faɗa amma ba su tsoro kowa ba su ja faɗa amma babu wanda suka jin tsoro don haka da suka ce musu haka qalu ba'irukum ma'akum suka ce camfin kuna nan tare da ku miyagun ayyukan ku ne suke sa musibu na faɗa muku kafircin ku ne da rashin yadda ku da Allah da rashin gaskata manzannin ku da rashin yadda da za a yi tashar alkiyama shi yasa waɗannan musibun ke auku muku don haka camfin ku yana nan gare ku ba mu muka zo muku da shi ba don haka shi mumini bai zama mai tsoro bai zama mai takala takala kakka je ka dinga takalan mutane ka ja wannan ka ja wannan a'a kuma sannan mafi yawa masu takala sun fi kowa tsoro amma waɗanda ba su takala mafi yawa ba su tsoro sai a yi tsammanin cewa sai a yi tsammanin cewa cewa tsoro ne ke sa ba su takala a'a mafi yawa yau da gobe akwai wasu abubuwa da suka auku ba a daɗe ba da wasu mutane kai magana suka yi suka ci takala da aka zo sai suka yi wani tsoro da ya wuce da ya kamata wata ran ba a daɗe ba ina ina ina wani wuri ni kira wani sananne da wani abu ya farma ni ce amma ka ba mu kunya kai yanzu ka fito kana bugun tebur kana faɗin kaza kaza kaza an zo an yi ma ca ka zo ka faɗi wata magana da ita kanta ta kai matsayin shirka saboda mugun jin tsoron bani adama ya za ka faɗi wannan kalimar ka fidda wannan kalima ka dibi kahira ka ce uwarka ta saboda ka ji tsoron yan sanda da wasu abu da suka yi kama da haka ya za a yi kai haka bayan da horku kana bugun tebur kana buɗe baki kana faɗin maganganu masu kaza amma kawai an yi ma ca sahara reporters da waye ka dibi kahira Allah ta'ala ka ce uwarka ta kaga bi awaye duk mai takala mugun matsoraci ne don shi ko masu cewa jihadi Allah bisa ya ce la ta tamanna liqa aladu kada ku yi fata ku dinga fada Allah ya kawo jihadi Allah ya kawo yaki amma ne ga ce idan kuka haɗu da su fasbutu ku tabbata haka masu abin nan suke don haka duk masu takala matsorata ne mafi yawa wasu ke tsaro suna tsoron jama'a ne don suna su ai musu kabbara a ce sun iya suna winning mutane nan da agaban su lahin da suke ba su yi musu wa'azi don tsoron su suke yi, tsoron suke tsoron su ji sun- sun- sun- tsoron suke su- su watse amma idan wani tsoro ya taho to su ne na farko gaba gaba da za su nuna tsoro manzanni ba haka suke ba ba su jan magana abinda aka aiko su shi suka yi babu abinda suke ce musu ce musu suka yi iya, ah, Allah ya aiko mu zuwa gare ku domin ku yi imani ku yarda da Allah Allah ku yarda da manzon Allah ku yarda da ranar tashi alkiyama amma da suka gaya musu magana qalu inna taqayyana bikum mun canfa ku la in lam tantahu lanarjumannakum idan ba ku bari ba za mu jefe ku wala yamassannakum minna azabun alim azaba mai radadi za ta shafe ku daga daggare mu za su yi tsaro ce sun bari kalu fa'irukum ma'akum suka ce camfin kuna nan tare da ku miyagun ayyukan da kuke su ne suka ja abin da ya zo ya auku gare ku a in zakirtum don ɗaya yi muku wa'azi don ɗaya yi muku wa'azi sai ku ce za ku yi muna azaba bal antum qaumun musrifuna ku mutane kuke maɓannata in ba ɓanna ba yanzu ba ku yi imani da Allah ba ku yi imani da manzannin Allah ba kuma Allah ya aiko muku manzanni ku ce wai za ku yi musu azaba lalle ku mabannata kuke kun ga basu bar abin da suke na wa'azi ba basu ji tsoro ba basu ba abin da suke na kira zuwa ga Allah ba cikin wayannan ayoyin akwai abin da ke nuna muna canfi al'ada ce ta kafirai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la adwa wala qayara babu tsayara babu canfi canfi shine kai tsammanin cewa akwai wani mugun abu da yake fitowa ta hannun wani mutum ko kuma wata dabba mai kala kaza ka fito daga gidanka sai ka haɗu da kuturu ko makaho sai ka ce yau babu sa'a ya ba kuturu ko makaho ke ba da sa'a ba kuturu ko makaho ke ba da sa'a ba ka fito cikin gidanka sai ka haɗu da mutum mai baƙaƙen tufafi sai ka ce yau baƙin yini za a yi akwai shi da yawa da yake akuwa cikin mutane a ce ai da ganin kaza an san kaza za a yi a mugun abu wannan baya da kyawu amma fa'al yana da kyawu in ka ga abin kwarai sai ka nuna cewa insha Allah yinin ka zai yi kyau sai ka nuna cewa insha Allah ka Allah zai baka sa'a wannan shi ake ce mafa'al amma na mugun abu da kaga mugun abu ka fito kaga wani abu da baka son gani sai ka laka shi akwai wanda ya fito ya ga mai bakakin tawari sai ya koma gida cewa nan babu sa'a wanda ya fito ya ga kuturu sai ya koma gida wani da ya fito ya haɗu da bakaho sai ya koma gida wasu tsuntsu suka saki idan tsuntsun yayi yamma to sun san babu sa'a shikenan wannan abin ba za a yi ba wannan shirka ne annabi sallama ya nuna cewa al'umma ce ba su haka wannan ayoyin sun nuna muna mushrikai ke yin wannan sai suna cikin haka kun ga manzannin ba su yi ƙasa a gwiwa ba suka ci gaba da gaya musu cewa don an yi muku wa'azi lalle ku mutane kuke masu ɓanna abin nan da Allah ya aiko mu mu gaya muku shine muka zo mu gaya muku muna cikin gaya muku ana haka sai aka samu wani yayi imani daga nesa a gari waje amin aksal madinati ittabi'u اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون
Allah ce waje amin aksal madina ce rajulun yasa sai wani mutum ya zo daga mafi nisan cikin garin wajen da ƙarshen garin ya zo yasa yana sauri ƙala sai ce ya ƙomi tabi'ul mursalin ya ku mutane na ku bi manzannin nan da aka aiko muku kun ga abinda manzanni suka zo da shi abu ne wanda hankalin ɗan adam ka ɗauka tunda shi mutum ne ba manzo bane ba mala'ika bane ba mala'ika bane mutum ne irin su ba mutum bane manzo a'a mutum ne irin su bawan Allah ne wa'azi na manzannin nan ya jiya ba mala'iku suka yi mai wahayi ba amma da ya zo sai ya ce ma mutane ne ya ƙaumi tabi'ul mursale ya ku mutane na ku bi manzanni wata hankali na yana ba ni cewa Allah zai iya aiku manzanni don haka wa'annan manzannin da aka aiko gaskiya ne ku bi su ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun ku bi wa'anda ba su neman ku ba su lada wayanda ba suwa suka yi suke man sun gama wa'azi za su yi da laya da karo ba ba suwa suka yi su ba ku lakani ku ba su kuɗi ba ba zuwa suka yi su yi muku wa'azi domin ku biya su ba ba kira suwa kira suka zuwa ga kansu ba domin su samu duniya a'a ittabi'u man la yas'alukum ajran ku bi wa'anda ba su neman lada da gare ku wahum muhtadun kuma su wa'annan mutane shiryayyu ne kun ga daga nesan madina ya zo labari ya kai mene wa'annan manzannin manzannin ma ba su je inda suke ba amma labari ya kai kuma ya yi amfani da labarin kuma sai ya musulunta kuma imani ne ya yi kyawu annabi sai ya ce farubba muballarin aw amin sami'in zai yiwu a samu wanda labari ya kai ma ya kiyaye fiye da wanda ya jiya don haka zai yiwu wa'azi da wanda mutum na ta wa'azi na ta wa'azi sai kasance mai jin wa'azi ya fi shi amfanuwa da shi ana samun haka nan da yawa zai yiwu wanda ya programming maktabacin shamila irin ba musulmi ba ne ya samu ta duk tafsirar alkur'ani da hadisai da sharhohansu da malaman fikihu da komai da komai amma shi ko sallah bai yi daga baya sai a samu wasu sun karanta sun fa'idanta sun yi imani don haka kai dai ka ida saƙo ida saƙo shi ne naka Allah shi yake sa imani a cikin zukatan wanda ya ga dama idan mai wa'azi ya fahimci haka to ba zai damar da kai ne ba abinda an naka ka isar ka yi wa'azi da hikima ka yi wa'azi da isarwa ta ƙwarai sai ya kasance cewa Allah shi ya san wanda ya fi cancanta ya shirya kuma Allah shi ke zaɓar wanda zai shirya don haka sai musu wa'azi ya ce tabi umar la ya tsalu kuma ajiyar na hun muhutadun ku bi waɗanda ba su neman lada da gare ku ba su neman ku biya su kuma su shiryayyu ne kuma masu shirya suwa ne sai ci gaba da wa'azi ya ce wa maliya
وإليه ترجعون أتخذ أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا لا تغن عني شفاعتهم شيئا
wannan mai wa'azin wa'azi ne ya yi daɗi ya je daidai da sawaba ba manzo ba ne amma Allah ya sawo labari ne a cikin ƙwar'ani ana karantawa sannan kuma Allah bai faɗi sunan shi ba annabi sallallahu suna da sai ingantattu ba su faɗi sunan shi ba amma dai wasu mallaman tarihi da mallaman tafsiri suna cewa suna ne habibun najjar cewa wani wani kafinta ne suna ne habib shi ya yi har shi ya zo da wannan wa'azin amma dai wannan ba bai cikin ƙwar'ani sunan shi kuma hadisai ba su inganta da sunan shi ba sai ci gaba da cewa mutane ne a attakhidhu min dunihi aliha yanzu zan ɗauki wasu abin bauta kuma baya ne kuma bayan Allah wa maliya la abudu alladhi fatarani yace musu wa maliya la abudu alladhi fatarani me ke damuna mi zai sa bazan bauta ma wanda ya kagi halitta ta ba wa ilaihi turja'un kuma gare shi kuke komawa wanda ya kage halitta shi ya fitancanta a bauta mai kun ga tauhidi na cewa tauhidin rububiyya na cewa su mushrikai duk inda suke sun sa Allah shi ke kaga halitta wa ilaihi turja'un wannan abinda manzanni suka zo suna kira gare shi ashe shi ya fahimce shi cewa zuwa ga Allah za a komawa don haka za a yi tashin alkiyama sai ce attakhidhu min dunihi aliha yanzu zan riki wani abin bauta ko wasu abin bauta kuma bayanai bancin shi ya kage halitta ta kuma gare shi zan komawa kuma in yuridni rahmanu bi dhurin idan Allah ar-rahmanu mai rahama yayi nufina da wani mugun abu la tughni anni shafa'atuhum shay'an cetun wa'annan gumakan baya wadatar da ni da komai wala yunkizun kuma ba su iya tsarsar da ni kun ga da musulunta ta ya zama mai wa'azi kuma wa'azi na ƙwarai kuma kalmomi na tauhidi kalmomi masu fa'ida don haka mutum yana iya isar da bakin abin da ya fahimta na addini yanzu ba wasu manyan matsaloli na fikihu ya shiga ba a tauhidi ya shiga duk musulmi ya san wannan abin da yake faɗi kuma ya shige shi ya fahimci cewa za a yi tashi alkiyama Allah ya kage halitta ta kuma ga Allah zai komawa da shi da su duka kuma in ya riƙe wasu abin bauta koma bayan Allah to ya fasan in Allah ya nufe shi da cuta to wa'annan abin bautar ba su iya koranyewa kuma ba su iya tsamo shi daga daga wannan cutar sai ya ci gaba da cewa mai inni idan lafi zalali ya ce idan yin riƙi wani abin bauta koma bayan Allah to wannan lokacin na kasance cikin ɓata bayyananne ji ayoyin da aka kawo na wa'azin da wannan bawan Allah ka yi ya ce wanda aka kawo na wayanda manzannin suka yi saboda kuma duk wa'azin da ya yi daga hasken manzantar ne kuma lada tana komawa tana komawa ga manzannin amma shi abin mamakin shi shi ne yana can ƙarshen gari manzannin ma ba su isa zuwa gare shi ba labari ya same shi amma ya yi imani kuma ya zo ya ci gaba da fuskantar wayannan mutanen yana yi musu yana yi musu wa'azi yace inni idan lafi dalalin mubin wannan lokacin idan ni yadda da in bauta ma abubuwan da in Allah ya nufe ni da mugun abu ba za su iya kuranye min ba kuma ba za su iya tsarsar da ni ba to wannan lokacin na kasance cikin bata bayyananne wallahi wannan abin ya kamata da yawa cikin mutane su sani yau masu zuwa wajen boka masu zuwa wajen malamin duba wayanda Allah ke auko mu musiba ya kasance sai sun yi shirka ya kasance suke tsammanin za su fita da cikin wannan wannan wannan musibat wanda Allah ke wa ibtila'i wanda ke yi musu ibtila'i ne na nuhin rahama da su amma saboda rakin su wasu su har musulunci suke bari domin samu taimako ga wasu mabiya wani addinai wannan ba daidai bane akwai mutanen da ke da'awar shiga suna kira zuwa ga addinai waɗanda ba addinin musulunci ba suke shiga ƙauyuka wasu abin takaici magani suke zuwa da shi an samu mara lafiya aka bashi magani ya farfado sai a ce mai isa almasihu ya warkar da kai sai ya kafirta wasu abinci suke zuwa da shi inda waɗanda ba su da abinci su ba su abinci shikenan sai su kafirta ya kasance sun sai da duniyar su da lahirar su kuma ana haka har cikin wasu sassanni na wannan jiha wanda yake ya kamata mutane su tashi su shiga wa'azi su shiga lungu da sako wata ran maimakon musu da ake tsakanin malamai da ƙwai malamai da ake cikin gari mutane na can daji ba su san tauhidi ba ba su san Allah ba suna buƙatar su san Allah su bauta mai amma sai kasance tsakanin malamin sunna da malamin sunna wani ya tuke wani a Facebook an tsaya ana tayi ana tayi duk an ƙara energy din ga abin da la yusmin wa la yubni min ju'in ga mutane can suna buƙatar tauhidi suna buƙatar a koya musu addini ga mutane can cikin ƙauyuka ana ta kristantar da su saboda wani abu kaɗan da yanzu jiya da mutane ke taimakawa a wajen wajen ishu ɗin marayun nan da an samu mutane suna tafiya suna musuluntar da mutane suna nuna ma mutane cewa ga abin da suke suna neman taimako za a samu mutane su ta taimaka musu su mutane suna son su ga ina kuɗin suke tafiya ne in suka ba da kuɗin su ina suke tafiya to babu abin da ya fi irin wannan kafin a sallah da da kafin azumi da wata biyu da rabi wasu mutane sun samu daga wani ƙauye sun samu daga wani ƙauye suka ce ba su da mallamai ba su da masu koyar musu addini muka samu mutum uku wani bawan Allah ya ɗauki nauyinsu duk sati dubu hamsin suka je ƙauyen nan can suka kwana can suka kome cikin ɗaliban ilmi ne masu ƙarfi guda ya tafi yana koyar da su alƙur'ani juz'in amma target ɗinmu kowa garin ya iya juz'in amma cikin wata uku wasu kuma wani kuma ya tafi na koyar da su nurul albabi da ahalari waɗayan kuma yana karantar da arba'una hadisi arba'una hadis da yana karantar da arba'una hadis da bayanin bida'i na shehu ɗan fodiyo yanzu har sun yi wata biyu mutanen garin sun ji daɗi suna ta murna kuma a yi karatun maza a yi karatun mata kuma duk dubu hamsin mallami uku cikin sati ɗaya su je da kuɗin da su za su ko kudin mota zuwa ƙauyen kawai mutum tashi daga cikin garin sokoto sai ya kashe kusan dubu goma sha biyar saboda sai an kai inda mota ba ta zuwa an ɗauki hayan mashin an hau an yi ta tafiya to akwai mutane irin haka da yawa da suke ne don shi muka ce saboda kudin transportation zai yawa su je su dinga in sun je can su dinga sai ya kai dubu goma daga nan haka in sun je can su dinga kwana can su yi sati guda can suna dafa makan su abinci akwai irin wa'annan ƙauyukan da yawa da ke buƙatar irin wannan da'awa mutane ne da ba su san abin da ake ciki ba mutane ne da wa'anda ba mu ba suna zuwa suna yi musu da'awa kuma suna shiga cikin addinansu a nan ƙauyen zuru ana samu haka da yawa akwai yan uwa masu ƙoƙarin shiga cikin wa'annan ƙauyukan suna yi musu da'awa suna yi musu wa'azi wani ya zo ya gaya min cewa sun shiga cikin wannan ƙauyen suna musuluntar da su sun shiga cikin wannan ƙauyen suna yi musu wa'azi har sun yi alƙawarin za su musulunta suka dawo suka ce ba za su musulunta ba abinda suke so a gida musu kafin su dawo cikin gari su nemi taimako sun samu wasu nasara sun gida musu wannan abin don haka ɗan abu ɗan kaɗan yake sa mutane su shirya ko su ɓace a ƙauyuka haka ina ba 'yan uwana ɗaliban ilmi shawara su dukufa da da'awar ƙauye ita ba a samu ka facebook a ga kana yi don haka ba a baka shahara baka samun followers baka zama ala gafarta mala akara maka la amma kana samun lada to ikhlasi ake so ba kai ta haushe hushinka ga wani ba da kuke da wani sabanin fahimta a yi ta rigima a cikin gari mutane suna buƙatar tauhidi ba su iya karatun fatiha ba ba su iya ba su san nurul albabi ba ba su san kitabun tauhidi ba ba su san ahalari ba suna cikin ƙauyuka da yawa don haka wannan da'awar da muka fara wata biyu da ta wuce ita ma za mu ci gaba insha Allah za mu ci gaba da yin ta ko cikin ɗalibai ba kowa ka iya tafiya ba sai waɗanda suke da alamun ikhlasi don shi ko an kawo ɗalibai da yawa in ce a dai ba wane da wane da wane ina ganin alamun su za su iya wannan dagewa kuma su dage ya kasance suna ta yi kuma ana ta samun ana ta samun nasara don haka akwai babban kalubale gare mu jiwan wa'azin da kai musu inni idan lafi dalalin mube idan ni yadda nibbi wasu wa'anda in Allah ya nufin da mu ga abu su iya kuranye min na kasance cikin bata mai tsanani irin wannan tauhidi akwai yawa mutane duk shi a cikin kitabut tauhid irin wannan tauhidi duk shi a cikin nurul albabi kuma littafan nan suna nan da arha naira 50 50 naira 100 kuma mutane ba su san su ba kuma akwai masu iya koyar da su da yawa a cikin gari Allah ya ba mu ikon samar da irin waɗannan su ta shiga cikin garuruwa suna koyar da mutane inni amantu bi rabbikum ba cewa suka yi za su lanar jumannakum wala yamassannakum minna azabun alim ba sai ce inni amantu bi rabbikum to ku nayi fa imani da ubangijinku ni ku sani na bi wa'annan manzannin na yadda da abin da suke faɗi inni amantu bi rabbikum fasma'un ku saurare ni ku ji abin da nake faɗi da suka ji haka ne musu wa'azi sai suka kashe shi kawai sai ya samu shahada ya samu shahada sai ni Allah ya bashi ila dukulil janna قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين bayan sun kashe shi kila da kulil janna sai Allah ce mai shiga aljanna shikenan ba ita kowa ka fata samu ba to shiga aljanna ya zan dan aljanna to wannan mai wa'azi ne malamai suka ce mai ban mamaki don haka gaya cikin aljanna amma ce ƙala ya laita ƙaumi ya alamun sai ci gaba da wa'azi ne da dai mutane na sun sani shi yanzu kai ciwo ne yanzu har yanzu wa'azi ya kawo mutane ne yana cikin aljanna da mutane na sun sani bima gafara li rabbi da irin gafarar da ubangiji na yayi min waja'alani minal mukramin Allah ya sanya ni cikin mutane masu karama Allah ya karama ni watan yana wa mutanen da suka kashe shi fata alkhairi don haka malamai suka yi ta yaba mai da cewa irin abin da yayi to ba a samu wani mai wa'azi yayi irin haka ba ya zan mai wa'azi a duniya da lahira a duniya yayi wa'azi ma mutane sun kashe shi Allah ya sa shi aljanna ya ci gaba da yi musu wa'azi sai ibnu kasir al-imam al-qurtubi ya ce wa fi hadhihi al-ayati a cikin wannan ayat tambihun azimun akwai fadakasuwa babba wa dalalatun da kuma dalili ala wujubi kazmil gaibi na wajabcin boye bakin ciki da damuwa yanzu wanda aka kashe shi duk abin da za a yi maka a sa maka damuwa da bakin ciki bai kai a kashe ka ba ko duk abin da za a yi ma bai kai a kashe ka ba wal hilmi da kuma hakuri shi ya kai musu wa'azi har sun kashe shi amma ya boye damuwa ta yayi hakuri min ahlil jahili daga mutane masu jahilci watara ufu alaman adkhala nafsahu fi ghimaril ashrari wa ahlil bagi kuma cikin wayannan ayoyin akwai a tausaya ma wanda ya shigar da kai ne cikin mutane masu sharri da mutane masu zalunci haka duk wanda yana nuna irin kokarin da wannan bawan Allah yayi kokarin da wannan mutumin yayi ne ya dage ya kai musu wa'azi suka kashe shi da ya shiga aljanna bai fata Allah ya kawo abin da zai halaka su ba Allah ya kawo su ma za su ga tasu tunda suka kashe ni sai ya ce qala ya laita qaumi ya alamun sai ce kai cin mutane na da dai sun sani wace irin wannan magana magana ce da kake faɗi kana damuwa ya aka yi mutane na ba su gane wannan abin ba ni alheri ne so musu sun ni a ce sun gane wannan abin bima gafara li rabbi da abinda ubangiji na ya gafarta min wa ja'alani minal mukramin ya sani cikin mutane masu karanci ya karama ni ya bani karama ta gani ya sani aljanna su kuma mutane anan da basu yi imani ba me ya auku gare su wa ma anzalna ala qaumin
أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين sai Allah ce wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas samai ba mu bayan wucewa ce ba mu sauka sama mutane wani wata runduna daga sama ba don sun kashe shi yana musu wa'azi ya shiga aljanna wannan bai sa muka aiko musu mala'iku ba wannan bai za muka aiko musu wasu abu ba wata runduna daga sama ta yaƙe su ba wa ma kunna munzilina ba su kai matsayin mu aiko musu mala'iku ba ba mu kasance masu aiko musu ba su ai ba kowa ba ne ba su cancanta sai aiko musu mala'iku su halaka su ba ni muka aiko musu in kanat illa sahihatan wahidatan إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خالدون Allah ce in kanat illa sayhatan wahidatan ba abin da ya same su face tsawa guda aka yi musu fa idahum khamiduna sai ga su sun mutu kamar an watsa ma wuta ruwa yadda wuta kan yi an watsa mata ruwa ta mutu haka suka yi da aiko musu tsawa guda aka aika musu ka mutu haka sai Allah ya kaskasta lamarin sai ya ce basu ma kai a sauko musu da mala'iku daga sama ba basu kai a aiko musu runduna daga sama ba aka yi musu tsawa kawai suka kasance sun halaka wannan shine dalili da yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da wasu malamai suke ganin wayannan mutanen ba mutanen a- da annabi Isa ya aika ma masu kira bane ba mutanen da aka aika ma alhawariyuna bane saboda me saboda alhawariyuna ba su kai daraja ta sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam ba sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka aka aike su suka yi da'awa ba ai imani ba ba a kasance ana aiko mutane azaba ba don haka wayannan mutanen na annabi na wayannan mutanen ba sahabban annabi Isa bane na dai kenan na biyu kuma ga Allah ya ce an yi musu tsawa gaba ɗaya sun mutu kuma bayan annabi isa ba a wasu mutane tsawa suka mutu ba tun lokacin annabi musa ba bayan halakar da mutane annabi musa ba a halakar da wata al'umma gaba ɗaya ba zaka duk wannan yana nuna cewa dai wasu manzanni ne cikin manzannin da ba ba mu labari ba allah ya aika mutum alƙarya har mutum uku sannan kissar su tana nuna cewa mai wa'azi ya kasance kamar yadda imam al-qurtubi ya ce mai ɓoye damuwa tai kai ya zan wanda ya an takalo shi sai ya rama in an taba shi sai ya fushi ya huce hushin shi in an yi mai ba daidai ba sai ya fito ya rama ya kasance in wannan bawa Allah da Allah ya ba mu labari har ya shiga aljanna yana ya laita qaumi ya alamun ina kai tun mutane na da dai sun san irin tanadin da ubangiji na yayi min bima gafara li rabbi waja'alani min al-mukramin da gafarar da ubangiji na yayi min ya sanya ni cikin mutane masu karanci wata mai sun alkhairi ya samu mutane sannan mai wa'azi kada ya karanta wa'azin da yake yi bai san iyaka inda zai kai ba bai san iyaka inda zai yi fa'ida ba bai san iyaka mutane da za su fa'idanci da wannan wa'azi ba su zo su yi Allah ya ce a ba mutanen makka labarin wannan alƙarya shin ba za su ji tsoro ba irin abin da ya auku da wannan alƙarya ya auku gare su da kuma ba su yi imani ba irin shi ya auku gare su ranar yakin badar duk manya-manyan su aka tattara su aka jefa cikin kalibu badar ya kasance suna matattu suna mushe Allah ya yi muna ƙarshen ƙwarai a nan za mu dakata abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mai shafe cikin littafanmu sai akwai tambayoyi da muke ansa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam Allah ya saka alkhairi. Tambaya ta farko ya ce malam sunayen nan sun inganta su ne ya hayi ya ƙayyumu ya mace bayan haka malam muna barin addu'a gare ka ya dukkanin sun inganta ya hayu ya qayyum ya inganta ana ganin ma shine a ɗaya daga cikin ismullahil azam sannan ya majidu shi ma ya inganta don haka ana neman taimakon Allah da ya hayu ya qayyum ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghif wallahu ta'ala alam wanda ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Allah ya ƙara wa kuma ya zo a cikin Qur'ani har wuri biyu ko a cikin suratul baqara a cikin ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum da cikin ah, suratul ali imran
wanda ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya ƙara wa malam ikhlas tambaya ta malam wanda bai samu zuwa itikafi ba ya fita tahajjud ko ya tsaya gida ya tsaya gidansa yayi abin shi wanne yake a gara ya fita masallaci ya yi sallah saboda wannan sallah irin a shi'ar ce alamu ce ta musulunci alamu ce ta ramadan alamu ce irin haka ƙara yawan musulmi ne a wajen bauta Allah da ƙara ƙarfafa musu a, gwiwa idan aka zo masallaci liman daga shi sai sahu ɗaya to sahun nan ɗaya bai daɗewa yake ragewa amma in ya kasance masallaci cike sai ya ƙara musu nishaɗi su ma su samu su fito za ka fitowa ya fi wallahu ta'ala alam wanda ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ce harizaka Allahu wa ayyadaka shaykh shin ko zan iya sallar tarawihi kuma in je in ta hajji duk da adadin ya ji adadin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi?
cikin ina baka shawarar ka tsaya kai daya ko dai kai tarawihi ko kuma kai ta karshen dare ko kai ta farkon dare ko kai ta- ta karshen dare domin tsayawa ga raka'a 11 yafi domin annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba karawa ga raka'a 11 ba a cikin ramadana ko wani ramadana tare da cewa kauli mafi inganci shine yana halatta a ƙara a yi fiye da haka kamar yadda shekul islam ibn taimiyya ya faɗa da sauran malamai mafi yawa kuma masana fikihu mabiya sunna amma duk da haka din dai tsayawa ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi in kana da niyyar koyi da shi yafi sai kasance ka samu ladar qiyamul layli kuma ka samu ladar ladar koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam in ka yi ta farkon dare ƙarshen dare sai ka tashi kai ta ibada kai ta wata ibada ta karatun qur'ani da tasbihi da ambaton Allah in kuma ka bari sai ƙarshen dare ka yi kuma yafi wallahu ta'ala alam
tambaya ta biyu ce zan iya sallar ba'da isha'i cikin masallaci duk da liman yana jagorantar tarawihi duba da hadisin da yake cewa idan ibnu salatu fala salata illa mahduba idan ina da uzuri ba zan tsaya tarawihi ba
wannan hadisin da ka kawo baya nuna abin da ka ka faɗi cewa kai annabi sassa ce za a mace salatu fala salata illa al-maktuba haka yake a bukhari da muslim cewa idan aka tsaye da sallah ba a sallah sai maktuba to ai shi liman ba maktuba yake ba tarawih kace yake yi amma akwai wani hadisi da ya fi daidai da kai shine wannan da ya zo cikin musnad imamu ahmad da idza uqimatis salatu fala salata illa allati uqimat idan aka tsaye da sallah ba a wata sallah sai wadda aka aka tsaisuwa don haka abin da ya fi kana iya biya ce da niyyar ba'dal isha'i kai wannan raka'o'in guda biyu da shi sai ka tafi yakka yin haka ya fi ya kasance ana ana sallah guda biyu a cikin masallaci daya wallahu ta'ala a'lam wannan ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam Allah shi ƙara lafiya da nisan kwana da albarka yace malami ɗalibi ne na ƙara sakandare a shekarar da ta gabata shine yanzu na ce ba zan jona wata makaranta ta gabar sakandare ba har sai na haddace alkur'ani mai girma cikin sa'a sai na gaya ma mahaifina wannan labari kuma ya ji daɗin wannan maganar da na yi masa ya yi farin ciki sosai ya ce shi kuma zai kai ni makarantar haddar alkur'ani da duk abin da nake so saboda jin daɗin da yi shi ne na ce mala don allah waɗanne matakai ya kamata in bi domin ganin cewa na cimma burina na haddace alkur'ani mai girma da kuma abubuwan da ya kamata in nisanta wanda suke kawo cikas wajen haddar haddar alkur'ani sannan ina neman malam ka sani cikin addu'o'inka na alkhairi na farko dai nima ina maka mauna da wannan matakin da ka ɗauka kuma Allah ya sa ka kammala har da kuma ka koma makaranta ka ci gaba da makaranta ta gaba da secondary a shawarar da zan baka shine ka laƙe ma Dr. Sani Jos ka je makaranta ce ka laƙe mai insha Allah duk abin da kake bukata zaka samu cikin lokaci kankani insha Allah don haka tunda sakkwato kake ga alama ka rubuta wannan takardar to sai ka ka samu Dr. Sani Abdullahi Jos a Markazin Nur insha Allah bukatar ka za ta biya ko ka koma ka laƙe ma gwani malam Bello na malam Boyi duk wanda ka laƙe ma cikin su bukatar ka za ta biya da yadda Allah wallahu ta'ala sai tambaya ta karshe ne wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yace menene hukuncin addu'ar da ake bayan sallar tarawih wato ƙarshen shafa'i da wuturi saboda na ga kawai ana yi kuma ga shi ne ban san hukuncin addu'ar ba shi ne na ce bari in kama hukuncin addu'a mustahabbi ce ana yin addu'a kunuti in an ga dama ana yi an ga dama ana bari ba dole bace annabi sallallahu ya koya ma jikan shi alhassan bin ali bin abi talib addu'ar da zai karantawa in yazo sallar kunuti da haka aka gano cewa ana yin addu'a ana yin kunuti bayan wuturi kunutin wuturi an samu shi ne ga wannan hadisin kadai don haka yana halatta a yi don haka in kaga an yi kai ma ka yi tare da su yan daga hannu ka daga hannu ya an karanta abin da za a cewa amin kai ma ka ce amin kuma ka kyautata ma Allah zato cewa zai anshi zai anshi addu'arka kuma gadda ba a yi ba babu komai ba dole ne ba kullum sai an yi shikenan sai mu ce fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk